أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامة تقبل كراتو إن شاء الله تعالى a cikin wani littafi na mai albarka ahkamul jana'is wa bid'aha wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya ji kansa da rama ya rubuta idan ba a manta ba a wancan sati mun tsaya ne a ƙarshen matsala ta 102 matsala ta 102 inda malam ya mana bayani game da a suwa ya fi cancanta ya fi kamata da su sanya mutum a cikin kabari wanda muka ji abu na farko ya kamata a ce wanda ya sanya mutum a cikin kabari su ne makusantansa na kusa ‘yan uwansa danginsa na kusa ulil arhami ba'abuhum aula bi ba'abin sannan malam sai kuma ya kawo mana wata mas'ala dai cewa ko da a cikin makusantan nasa na kusa to sharaɗi ne fa a samu wanda bai kusanci iyalinsa ba a daren jiya yayin da za a ranar da za a binne mamacin to wannan shine ita ce mas'alar da muka za a kanta insha Allah ta'ala yanzu mu ci gaba akan mas'ala ta 103 malai ce was sunnatu إدخال الميت من مؤخر, من مؤخر القبر لحديث أبي إسحاق قال أبن ديك السنة شين إدخال الميت من مؤخر, من مؤخر القبر سن يمامتي cikin kabarinsa ta ƙarshen kabarin in aka ce mu'akhar al-qabri shine ƙarshen kabari ina ne ƙarshen kabari shine wajen kafafuwansa kenan ina fata an fahimta ma'ana idan aka tashi sanya mamaci a cikin kabari kafafuwan sai kamata su fara shiga farko sannan sai kansa biyu baya ta kafafuwa ake sashi sannan sai gangan jiki sannan sai kai malai ce wannan sunna ce daga cikin sunonin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi li hadith abi ishaq saboda hadisin abu ishaq qala yace awsal harithu ay yusalli alaihi abdullah ibn zaid al harith ya yi wasici daga cikin abin da ya bari a wasiyarsa cewa abdullahi dan yazid abdullahi bin yazid idan ya mutu shi zai masa sallah kamar yadda muka sani dama babu laifi idan a mutum ya rubuta wasiya ko ya bar wasiya akan cewa malam wani na unguwarsu ko na garinsu ko na masallacin juma'a su shi yake so ya masa sallah babu laifi idan ya rasu sai uwansa su fito da wannan wasiyar a karanta sai a je a sanar da malami domin ya zo masa ita wannan sallah babu laifi to ɗaya daga cikin wanda ya masa ya wasici cewa shi zai masalla shine Abdullahi bin Yazid fa salla alaihi Abdullahi bin Yazid ya zo ya masa salla bayan ya rasu thumma adkhalahu al-qabra sannan kuma ya sanya shi a cikin kabarinsa min qibal rijlai al-qabri ta bangaren ko ta fuskar kafafuwan kabari ina ne kafafuwan kabari kun ga ai kabari ba shi da kafafuwa ko ma'ana inda kafa mutum take ne kafafuwan kabarin shi ma na fata an fahimta to sai ya sanya shi ta wannan wajen shi abdullahi bin yazid sabi ne na annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi da ya tashi sanya shi a cikin kabari sai ya sanya shi ta wajen kafafuwan kabarin lokacin da ya sanya shi gaba daya wa qala sai jiyo ya kalli mutanen da suke tattare da shi a wajen ya ce musu haza min sunnati wannan na daga cikin sunna sunna wa yake nufi sunna manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi kamar yadda muka sha faɗa a baya duk lokacin da ka ji sahabi ya ce a haza mina sunnati to me yake nufi sunna ce ta annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi wannan hadisi daidai yake da a ce manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce kaza da kaza ina fata an fahimta yawwa akhrajahu ibnu abi shayba fil musannaf abubakar ibn abi shayba ya fitar da wannan hadisi a cikin al musannaf nashi wa abu dauda wa min tariqihi al bayhaqi الإمام أبو داود شما يفتد شي تهنير أبو داود الإمام البيهقي شما يفتد حديث وقال إمام البيهقي هذا إسناد صحيح وأن إسنادي ne da yake ingantacce wa qad qala kuma ma gashi bayan sahabin ya binne shi wanda ya binne din kuma sai gashi ya ce hadha min as-sunnati ai wannan abin da na aikata na sanya shi ta kafafuwansa minas sunnati na daga cikin sunna yace har gashi masu habin hadisin ya faɗa haka yace fasara minal musnadi sai hadisin ya kasance a matsayin hadisi musnadi wani hadisi ne musnadi shine hadisin da aka kawo shi da isnadin sa tun daga farkon rawi har zuwa kan annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ba tare da yankewa ba kamar yadda imam al-baquni yake cewa wal musnadil muttasilul isnadu min راويه حتى المصطفى ولم يبن والمسند المتصل الإسناد من حديث مسند شيني المتصل الإسناد وندا إسناد سيسرك في yake sa yake hada da juna rawihi hatta tun daga kan annabi tun daga kan rawihi hatta al-mustafa har zuwa kan annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi walam yabin ai walam yanqati bai yanke ba ina fata an fahimta ma'ana abin da yake so ya ce shine hadisin daidai yake da kace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza wa kaza ina fata an fahimta qultu الشيخ محمد ناصر الألباني ثم روى له شواهد من حديث ابن عباس وغيره سنها يزري وانا حديثي أروت مسا حديثا دسكي مسا شيرا دقا حديث عبد الله بن عباس دواننسا دقا تكين صحابان النبس إرادة أمنتي استبتا أغريشي وقال shi da imam al-bahaqi yace hadha huwa al-mashhur fi ma bayna al-hijazi wannan irin aiki na sanya mutum ta kafafuwansa shine aikin da yake shahararre a cikin ayyukan mutanen da suke suke garin hijaz in aka ce hijaz ya shafi garin makka madina da kewayen garuruwan da suke kewaye da su in aka ce hijaz su ake nufi to wannan shine abin da aikin sa ya tabbata ثم ساق حديثين في أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل من قبل القبلة sannan kuma shi imam al-bahaqi har yanzu bayan ya kawo wannan hadisin ya wannan bayanin da muka yanzu sai kuma ya koro wasu hadisan guda biyu wanda suke nuna cewa wai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi na ce wai ne saboda hadisan ba su inganta ba wai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi an sanya shi kabari ne min qibal al-qibla ta wajen al-qibla ta fuska al-qibla ma'ana kamar yadda nake anan dinnan haka a dauki mamaci a sashi ta haka an fahimta to kun ga abu ne da ba zai yi ba kai za mu zo mu ji insha Allah ta'ala sai ma ya ce wa da'afahuma shi imam al-baihaqi da kansa bayan ya kawo hadisan kuma sai raunana su ya ce hadisan ne da basu inganta ba wa huwa kama zakara mala labani ce kuma abin da imam al-baihaqi din ya faɗa haka ne da gaske ne ma'ana da hadisan basu ne ba basu inganta ba kun san Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani idan hadisi ya inganta zai ce maka ya inganta idan bai inganta ba fa zai ce maka bai inganta ba وقد أعل الشافعي رحمه الله تعالى الحديث الحديث الثاني منهما من جهة متنه أيضا محمد بن إدريس الشافعي shugaban mazhabin shafi'iya shi da ya kalli hadisin ma ta bangaren matanansa kawai sai ya raunana shi kun san babu kwarewa a cikin ilimin hadisi malami ya kalli hadisi ta bangaren matanansa ya ce hadisi ne bai inganta ba saboda hadisi raunana shi ta bangaren isnadi abu ne mai sauki za a kalli rawun da yake cikin hadisin wannan bai inganta ba wannan majhuli ne wannan hadisin akwai an ana a cikin sa wannan hadisin yanzu akwai hanyoyi da yawa da aka ibi karona shi amma kalli matanin hadisi tsoron sa karona shi wannan ba kowa ke iya wannan ba a cikin malaman ma sai malaman da yake ya kawo imamu shafi'i shi ɗaya daga cikin hadisin da suka ce an sanya annabi ta fuskar alƙibla ba wai isnadin sa ma ya kalla ba imamu shafi'i matanin sai ya kalla ya ce wannan hadisin bai inganta ba bi hujjati annahu غير ممكن, ممكن عمليا فقال في الأمي da hujja cewa wannan abin da aka ce an sanya annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ta fuska alƙibala ya ce wannan aikin ba abu ne mai yiwuwa ba aikace ma ko da aikace abin ba zai yi ba me yasa imamu shafi ya ce abin ba zai yi ba gashi nan zai kawo sai ya faɗa cikin littafin sa mai suna al'ummu ya ce akhbarani thiqatu min ashabina amintattu daga cikin malaman mu sun bani labari أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمين الداخل من البيت لاصق بالجدار cewa hakika kabarin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yana hannun daman mai shigowa ɗakin da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yake lasiqun bil jari kuma yana ɗamfar a jikin bango yana liki a jikin bango an fahimta abin nufi lokacin da ka shigo ɗakin da na isha tunda ana annabi yake a kwance ko to hannun damanka a nan kabarin annabi yake tsira da aminci su tabbata a gare shi wato kada mu suranta yanayin ɗakin da irin yanayin yadda garin mu yake tunda su can a garin madina mu na ina muke kallo mi sallah gabas ko to su kuma kun ga ina suke kallo kudu suke kallo ina fata an fahimta kudu suke kallo su saboda me saboda suna bayan ka'aba ne suna daga gefenta mu nan idan muka kalli nan shine jihatul qibla din mu ma'ana nan idan muka seta gabas shine yake ka ka'aba su kuma kudu ina fata an fahimta kun ga nan kenan ko yawa to sunan ne a qibla su to kun ga suranta abin da irin yanayin anan da akwai wala to mu suranta shi da yadda muke anan da yanzu misali a mutumin ta wace kofa ya kamata mu kwatanta shine kana shigowa kana shigowa hannun damanka shine shine alqibla ta ina ta wannan kofar ko wannan kofar misali idan ka shigo kaga ta haka zaka shigo ga hannun damanka haka ne ga alqibla ina fata an fahimta to haka zamu kwatanta shi kuma lasiqun bil jidar shi kabarin an yi shi ne a jikin bango yanzu misali kamar nan bangon aka zo aka samu aka haka a daidai jikin bango aka haka kabarin to kun ga yadda ake yin kabarin lahadu idan aka haka aka haka aka haka ita yar ya ake yin ta a jiki za a yi ta kun ga a jikin bango take kenan kun ga a cikin kamar a cikin kogo yake kenan ko ina fata mun fahimta to kun ga ta za a ce kuma an zuro mutum kamar yadda nake ina a ce an zuro mutum ta haka sai dai an fasa fasa abin nan din aka ta baya sai da an fata ginin aka yi ta baya ko kuma ta baya aka yi wani ramin da aka zuro shi ina ba ta an fahimta kun ga abu ne da a aikace zai yi ba zai yi ba ina fata an fahimta to kun ga khibra ta imamu shafi shi abin da ya kalla maki na kai ta hadisin bai inganta ba ta yaya aka ce yi yawwa malai ce wal jidaru allazi allahadu li janbihi qiblat al baiti bangon da shi kabarin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yake a jikinsa shine alƙiblar ɗaki shine dai kamar yadda na mana misali alƙibla kaga mu anan shine nan ko to a jikin alƙibla aka zo aka yi me aka aka kabar malai to anna lahdahu tahta aljidari kabarin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi kuma yana lahad alhadu din nasa yana ina karkashin bango a cikin karkashin gini yake fa kayfa yudkhalu mu'tariban wallahadu lasiqun bil jiran ta zai a ce an jira annabi tsira da aminci tabbata a gare shi cikin kabarin saka da fadin sa bayan kabarin nasa yana liki a jikin bango ba abu ne da zai yi ba shi ma ce la yaqifu alai shay'in bayan babu wani abu da zai tsayawa na hujja akan wannan magana da ya faɗa wala yumkin illa ayu sallas sallan ba za ta taɓa yiwa a sanya annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ta fuskar da aka ambata ba illa ayu salla sai dai idan za a zira shi ne shine sallah za a zira shi ne sallan zirawa au yudkhala min khilaf alqibla ko kuma a shigar da shi ta fuskar da ba alqibla ba ta kabar nan kenan mutum a same shi tana azira shi ta haka kamar yadda muke dinnan haka ta baya to shine zai yi shi mala yace wa umurul mauta al'amarin da ya shafi matattu wa idkhalihum min wa idkhalihim da kuma shigar da su cikin kabarburan su min al-umuri al-mashhura suna ɗaya daga cikin al'amuran da suke shahararru ne a wajen mutane inda na a wajen mu ya ce likaftar mauti saboda yadda ake yawan mutuwa abin da ya shafi mutuwa ba abu ne ɓoye ba kusan ko da baka taɓa karanta abin da ya shafi mutuwa ba za ka san abubuwa da yawa saboda an yi mutuwa ba ɗaya ba biyu ba a gabanka kuma mai bi kana ɗaya daga cikin wanda su je su bakin kabari a haƙa kabari a gyara shi a sanya mutum a mayar duk wani abubuwan za ka iya shi ka san shi ina fata an fahimta ya ce to abu ne da yake share saboda yawan mutuwa da ake ta yi mala ya ce wa hudurul a'imma wa ahlul fiqa sannan kuma duk lokacin da aka yi mutuwa za ka samu wasu manya-manyan malamai suna halatta wa ahalu fiƙa da kuma ma'abuta aminci wanda suke amintattu ne suna da karatu da ilimi da kaifin hankali da hangen nesa saboda haka idan da za a ce za a yi wani abubuwan abin da ba daidai ba wajen haɗin kabari ko sanya mutum a cikin kabari ba za su shiru ba ina fata an fahimta to kaga yin abin da aka yi da kuma shirin da suka ce nuna cewa daidai ake yi kenan malai huwa min al-umuri al-amma allati yustaghna fiha anil hadith irin waɗannan abubuwa suna ɗaya daga cikin gama garin al'amuran da za ka ga ana wadatuwa ma daga hadisi gabarinsu ma'ana ko babu hadisi aiki ne da yake shahar ne kowa ya riga san shi ko ba a kawo maka hadisi ba wa ya kunu alhadisu fiha ka taklifi bi umumi ma'rifatin nasi laha wannan fadin magana imam shafi'i ce yake faɗa ya ce wa ya kunu alhadisi ya kasance mutum ya ce dole sai an kawo masa hadisi akan irin wannan mas'alar a cikin fiha a cikin mas'ala irin wannan ka taklifi kamar kallafawa kai wani abu ne bi umumi ma'arifatin nasi la saboda yadda sanin mutane ya game ga al'amari irin wannan mala ya ce wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muhajiruna wal ansaru bayna adhhurina mala ya ce kamar ga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi da sabansa mutanen maka da mutanen madina bayan a zuhurina kamar ga suna a gabanmu muna kallon irin ayyukan da suka yi wajen binne mamata me yasa saboda bi naqli al'amati an al'ama saboda waɗancan sun ciro daga waɗannan daga waɗannan mutane da yawa sun ciro mutane da yawa sun ciro daga wajen su wasu mutane da yawa sun ciro daga wajen su abin har ya gangaro ya zo zuwa gare mu maka sani ina fata an fahimta malaci la yakhtalifuna fi dhalika dukkanin su babu wanda ya sabani akan haka annal lamayyita cewa mamaci yusallu sallan ana zira shi ne a cikin kabari zirawa musamman irin kabarin da muka bayani kabarin lahadu babu yadda aka sanya mutum aka da fadin sa a kunci haka ne dole sai dai kai me sai dai ka zira shi malaci thumma ja'ana atin imamu shafi'i yace sannan kawai sai wani mai zuwa ya zo mana min gari baladina wanda ba a garin mu yake ba yu'allimuna kayfa nadkhulul mayyita cewa zai sanar da mu yadda za mu sanya mutum a cikin kabari bayan mun karanta abin nan a cikin hadisi mun ji abin da sahabbai da annabi tsira da aminci su tabbata a gari suka rayu akai sannan mun taso mun ga abin da ake a garinmu kuma kawai sai ne zo ya kawo mana abin da yake sabana haka ya canza mana wannan din ma'ana kamar a fakaice raddi yake wani malami kenan ina fata an gane raddi yake wani malami da ya kawo sabanin shi abin da ya sani sai ce thumma lam ya alam sannan shi wannan malamin da ya kawo wannan magana bai sani ba kadal aslu sai albani ce haka magana ta zo lam ya alam haka yake asalin littafin al'umma din da ya ciro littafin wa fil majmu' malai ce amma a cikin al majmu' sharhul muhazzab na imam an-nawawi naqalan anil ummi wanda shi ma imam an-nawawi ya ciro maganar ne daga al'umma din imam shafi'i shi kuma yadda ya rawaito lam yarba ma'ana shi albani da ya duba asalin littafin abin da ya gani lam ya alam amma da ya kuma kuma cikin al majmu' na imam an-nawawi sai ya ga lam yarba kun ga akwai bambanci ko lam ya alam bai sani ba lam yarda bai yarda ba an fahimta yace sannan kuma har yanzu bai yarda ba sai malai ce wala Allahu sawab mai biyo na lafazin nabi wala lam yarda din ya fi dacewa da siyakin magana sai ya fi hawa kan magana ya zauna yace hatta rawa an hammad ibn an hammad an ibrahim anna nabiy sallallahu alaihi wasallam udkhila mu'taridan yace har yanzu kuma bai yarda ba sai da ya rawaito wani hadisin shi wannan mutumin da imamu shafi yake masa raddi kenan daga hamad daga ibrahim cewa wai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi an zira an sanya shi a kabari ne mu'taridan a kaikaice ثم ساق الشافعي حديث ابن عباس سنة إمام الشافعي يقرر حديث عبد الله بن عباس وغيره دوننسا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيوى من زن الله تيرا دا أمن تستبتا أغريشي سل من قبل رأسه أن سن ياشيني أتكين كبرنسا أن زرا شيني تبنغران كانسا to kun ga shi ma dai ana imamu shafi ya saba abin da mai muka tabbatar ko tunda mun ce ta yana za a zira mutum ta wajen kafarsa yanzu kuma kawo wani isnadi da yake nuna cewa an zira annabi ne ta bangaren kansa to amma sai dai shi ma wannan hadisi mu kwantar da hankalin ba shi da inganci qultu shi ma la yace wa rijaluhu fiqatu rijalu shaykhaini mazajen da suke cikin wannan hadisi amintattu ne mazajen bukhari da muslim ne ghairu shaykh shafi'i banda mutum daya wanda shine malamin da imamu shafi'i ya jiyo hadisi shi daga wajensa sai ma la yace huwa majhulun shi majhuli ne mun yi bayani akan majhuli a baya lam yusam ba amma sunan shi ba لأن الشافعي سبب الإمام الشافعي قال ديزو رويتو حديث سيتي أخبرني الثقة akhbarana afiqatu wani amintacce ya ba mu labari wani amintacce ya ba mu hadisi na fatan fahimta an yi bayani irin wannan a baya ko mutum sai ya zo ya ce wani amintacce ya ba mu labari to su malama hadisi ba ruwansa da waye amintacce abin da suke bukata kawai shine ka kawo sunan mutum sarahatan wani amintacce ya ba labari amintaccen nan kai a wajenka ne amintacce su a wajensa amintacce ne ba amintacce bane ka gaya mana shi mu ji mu an wajen amintacce ne ana karba hadisin sa sai mu karba in kuma ba a karba sai mu mai masa da hadisin sa ina ba ta an fahimta to duk malamin duk malamin hadisin da yazo yace akhbarani fiqatu ko wata ibara irin wannan duk amincin sa kowane ne malamai in dai ba an sani ba malai ba ta ba an san wanda yake nufi ba malai ba ta karba hadisin sa shi wanda yace din koda amintacce ne kuka imamu shafi'i ai amintacce ne ba a tuma sa to amma kuma shi wanda yace afiqatu din ba ba a san waye ba to shi hadisin ba za a karbe shi ba an amuru shi shi afika din shi kuma ya karbo daga amuru ana ta daga ta anhu zuwa ga sahabu saboda haka hadisin dai bai inganta ba wanda yake bayani cewa an zara manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ta wajen kansa wa an ibn sirin qala an karbo daga ibn sirin yace kuntuma Anas fi jinazatin yake cewa mun kasance na kasance tare da tare da malami na Anas dan Anas dan Malik sahabin manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi fi jinazatin a cikin wata jinaza da aka yi fa umira fa amara bil mayyiti sai Anas dan Malik ya umarci da wannan ya umarni da wannan mamacin fa sulla min qibali rijlai min qibali rijlil qabri sai aka zira shi ta wajen kafar kabari to wannan kun ga hadisi ne mai maukufi ko wanda yake nuna aikin sahabi to a can baya mun sama hadisin da yake marfu'i maukufi ne bi hukumul marfu shine hadisin farko da makaranta sannan kuma ga wannan amma duk wanda suke tsarke su ba su inganta ba to babban dai natijar da zamu fitar ita a cikin wannan babin da makaranta shine idan aka tashi sanya mamaci a cikin kabari magana mafi inganci mafi karfin dalili da hujja shine a sanya mamaci ta wajen kafafuwansa ina fata an fahimta to kun ga masu sanya mamaci tunda mun yi bayani ga wanda ya kamata sanya mamaci a cikin kabari to sai su la'akari da wannan kuma idan ka tashi idan ka tashi sanya shi a cikin kabari ta ina ya kamata ka sanya shi ba ta ko ina ake sanya shi sai ka fara sa kafafuwan su fara shiga sannan sai sauran sassan jikin su su biyu baya insha Allah ta'ala an dace da sunna ke Allah ya samu dace wannan athar din Anas Malik akhrajahu Ahmad wa ibn Abi Shayba wa sanaduhu sahihun mas'ala ta goma sha hudu ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين to abin da gaba da zamu tashi shine kuma idan an sanya shi a cikin kabarin ya kamata ya kasance ya kamata ya kwanta a dama a hagu da fadin sa ya kamata a sashi to irin wannan ayyukan na san su ma kamar irin na bayani duk ba sa bukata a ce sai an kawo hadisi duk an sani ko to sai malai ce ana sanya kabari ana sanya mamaci a cikin kabarin sa ne ala jambihil yamin a barin jikinsa na dama a bangaren jikinsa na dama kamar yadda muka san ana yi dai sai ya kasance a kansa yana kallon ina alƙibla ko kafafuwansa ba suna kallon alƙibla to abin da ya kamata a yi abin da ya kamata a yi kenan wa wajuhu qubalat alqibla fuskarsa tana fuskantar alqibla wa ra'suhu wa rijlahu ila min alqibla wa yasariha kansa da kafafuwansa suna dama alqibla da kuma hagunta dama alqibla da kuma hagunta ala hadha malai ce akan irin wannan aiki ne na sanya mamaci akan bangaren jikin shi na dama jara amalu ahlil islami min ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyukan ma'abuta musulunci duk suka tafi tun daga zamanin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ila yaumina hadha har izuwa kan wannan rana da muke ciki har izuwa kan wannan rana da mala albani yake wannan rubutu mu ba kun ga har izuwa kan wannan rana da muke wannan magana a wannan masallaci mai albarka kenan haka aikin yake وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض malai ta nan kuma kowace makabarta da take doron ƙasa haka ake inda makabarta ce ta musulmi haka ake sanya mutane kaza fil muhalla haka nan yazo a cikin al muhalla na ibn hazm al-zahiri wa ghairihi da wani sa daga cikin littattafan da suke bayani game da daga cikin littattafan da suke bayani game da fiqh to anan wajen kun ga mala albani mutum ne da yake yana matuƙar lura wajen duk mas'alar da ya kawo za a ga ya kawo mata hadisi haka ne ko aya ko hadisi duk yawan hadisi malam albani yakan iya tsayawa ya haƙuri ya tattara su kuma ya koro masu a cikin babu haka ne to amma nan wajen kuma malam albani ya kawo bai kawo hadisi ba ina ba ta an fahimta sai dai me ya yi bayani akan cewa haka al'amari to tun daga zamanin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi zuwa ƙarshe to yanzu idan mutum ya zo ya sanya mamacinsa a cikin kabari sai ya juya da fuskarsa ta kalli nan ayin haka ya kamata ko to sai ya juya da fuskarsa ta kalli nan ya yi laifi na'am man fahimci zancen da kyau ya yi laifi ga shi dai babu hadisin da annabi tsira da aminci mutum a gare shi ya ce dole ne mutum sai ya kalla da kibala idan kuma aka ce ka kawo hadisi ba na ji za ka iya kawo shi hadisin da yake bayani cewa za a sanya mamaci anan to amma dai abinda hadisi abinda Abdullahi dan Mas'ud yake faɗa cewa ma ra'ahu almuslimuna sawaban fa huwa sawabun inda Allah duk abinda musulmi suke ganin shi mai kyau ne to shi ma a wajen Allah madaukakin sarki abin mai kyau ne amma su yake nufi da musulmi a nan wajen shine malamai suka ce sahabbai su ne musulmin farko a lokacin su yake su yake nufi ina fata an fahimta to shi sa malaka maka magana cewa tun daga zamanin Annabi tsira da aminci sabata a gare shi haka abin yake to tunda musulmi haka suke yi bai kamata ka zo ka saba musulmi ba ina fata an fahimta to amma da wani din zai juyar da shi yayi din haka ba za ka ce yayi laifi ko za a bashi zunubi ko abin da ya kamata babu abin da ya tabbata akan haka amma dai babban abin da ya fi shine a ci gaba da tafiya kamar yadda aka samu musulmi suna yi tun a zamanin farko Allah ya samu dace wa yaqulu alladhi yad'uhu fi fi lahdihi wanda zai sanya mutum a cikin kabari yanzu mun ji wanda zai sanya wanda zai sashi a cikin kabari da ya kamata ya sashi da kuma ina ya kamata mutum ya kalla to idan kuma ka tashi sanya shi akwai ta addu'a da ake yi eh da akwai ita ce zamu ji insha Allah ta'ala ga ta nan shi mala yace wanda zai sanya shi a cikin kabari sai ya ce bismillahi wa ala sunnati rasulillahi shikenan abin da ake karanta yan uwa bismillahi wa ala sunnati rasulillahi da sunan Allah nake sanya wannan mamaci a cikin kabarinsa sannan kuma akan sunnar annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi kenan sai ka sanya shi a cikin kabarinsa ina fata an gane duk wasu za mu zo malam zai mana bayani duk wasu addu'o'i da ku ji wasu na karantawa duk ba su tabbata ba ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukra wannan bai zo ba ga abin da ya zo daga annabi tsira da aminci su tabbata a gare sai mu tsaya akan sa ya ishe mu wasu gabbara suke ba daidai bane ba daidai bane kai mutumin da kake waje wanda ba kai ka sanya mutum a cikin kabari ba kai ba a ce ka ce komai ba babu abin da aka shaɗin dama ka faɗa sai dai idan an gama sashi a cikin kabarin sa an mai da ƙasa an banne to shine aka ce sai ka kai masa addu'a amma kai da ka ɗauki kafafuwansa ko kuma wanda ya rike kansa ya sanya shi to a lokacin sai ya ce bismillah wa ala sunnati rasulillah ko bismillah wa ala millati rasulillah kuma yadda zamu zo makaranta shikenan ka gama abin da shari'a ta saka wato duk abin da yasa muke taba ga wani yake da muna kokarin wuce shari'a ne ya yi ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasuli kada ku shiga kada ku shiga tsakanin gaban Allah da manzansa me shiga gaban Allah da manzansa abinda Allah bai kawo ba kai ka ce zaka kawo ko abinda annabi bai kawo ba kai ce kai zaka kawo shine matsala amma ka tsaya waya qifa inda amri kamar da mai alari ya faɗa ka tsaya ya tsaya inda aka umarce shi inda aka umarce shi ya tsaya to sai ga al'amara tana tafiya yadda ya kamata duk wani sabani wallahi da shi ya kauce da a ci mana tsaya inda shari'a ta ajiye mu wallahi babu sabani to amma wannan ya dan gaza wannan kuma ya wuce to kai da ka zo ka tsaya inda aka ce kuma sai wanda ya wuce din sai ya ce dalla ta mutum ta mana kai wanda kuma sai ya ce yo baya to ya za a yi kenan to sai a ta rigima wannan ya ce ka saba masa wannan ma ya ce ka saba masa Allah Allah shirye da mu mala yace aw millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka ce bismillahi wa ala millati rasulillah والدليل عليه حديث ابن عمر دليل da yake nuna wannan shine hadisin Abdullahi dan Umar kun ji ba malai yana kawo wannan sai kawo hadisi saboda yana da hadisi akai sai ce annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam hakika annaban Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi kana idza wada al mayyita fil qabri ya kasance idan zai sanya mutum a cikin kabari kala yana cewa wa fi lafdin a wani lafazi kuma cewa ya annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam hakika annaban Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi kala yakan ce idza wada'atum mautakum fil quburi idan za ku sanya mamatanku a cikin kabari faqulu sai ku ce bismillahi wa ala sunnati wa fi riwayatin wa ala millati rasulillah duk wanda ka faɗa yi bismillahi wa ala sunnati rasulillah bismillahi wa ala millati rasulillah duk wanda ka faɗa yi akhrajahu abu dawud wa tirmizi wa ibn majah wa ibn hibban fi sahihi wal hakim wal baihaqi wa ahmad min tariqaini an ibn umar dukkan wannan malamai sun rawaito shi daga abdullahi dan umar wal lafdul ula wal lafdul awwal li abi dauda wa ibn maja wa ibn sin wa ibn sunni wal lafdul akhar lil baqina wa amma riwayat al ukhra fa hiya li tirmidhi wa ibn wa ibn maja wal hakim ورواية لأحمد ومعناهما واحد وقال الترمذي إمام الترمذي يتي حديث حسن حديث ليه ديكي مرتبة حسن وقال الحاكم ووافقه الذهبي إمام الحاكم ما يفعل imam zahabi shi ma ya yi tarayya da imam al-hakim an-nisaburi duk suka ce me sahihun ala shart ash-shaykhain hadisi ne da yake ingantacce akan shartin bukhari da muslim qultu mala albani ce huwa kama qala shi ma ya endorsing kenan yace abinda suka faɗa hakan ya tabbatar wala yadurruhu ruwayatu ba'dihim lahu mawqufan li amrayn mala yace wasu daga cikin malamai sun rawaito hadisi amma kuma mawqufi hadisin ya tsaya ne akan magana sahabi bai gangara zuwa ga annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ba malai ce to wannan ruwayar da waɗannan malamai suka rawaito mawqufiya ba za ta cutar da wancan ruwaya marfu'iya ba saboda saboda hadisi guda biyu a saboda dalilai guda biyu al-awwal dalili na farko annal ladhi rafa'ahu thiqatun wanda ya daga hadisin zuwa ga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi amintacce ne wa hiya ziyaratu minhu sai kasance ƙari ne a wajensa misali mutum biyar suka zo suka baka labari cewa sun ji magana a daga malam wani na shidan shi ma sai zai ce shi ma sai zo baka labari cewa ji magana daga malam wani amma kuma shi ya ce malam wani ya ce masa malamin sa ne ya gaya masa an fahimci abin kuwa mutum biyar suka zo suka ce maka sun ji magana daga malam wani iya shi suka tsaye da maganar malam wani ne gaya musu shi kuma na shirin da ya zo sai ce shi ma ya ji daga malam wani amma shi kuma malam wani ya ce masa malamin sa ne gaya masa kun ga ai wannan ba zai zamto cewa wannan na shirin yayi ƙarya ba kenan kamar ƙari ne akan maganar tasu shine abinda malamai suke ce masa ziyadatu thiqa maqbula idan aka samu amintacce yayi ƙari akan wani abinda amintattu suka zo da shi to in dai amintacce ne ana karba to shine abin da ya fara irin wannan Allah ya sa an fahimta mala ya ce wala na'am wahiyya zalatu minhu fayajibu qabu fayajibu qabulaha sai kasance wajibi ne a karbi wannan karin nasa wai ayyiduhu al-amru thani kuma al'amari na biyu da zamu kawo shine zai ƙara karfafa haka me al'amari na biyu annahu rawa ruwiya marfu'an min min at-tariq al-akhar hadisin da an rawaito shi marfu'i wanda wani sahabin ne kuma da ya daga shi zuwa ga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ta wata hanyar daban ba ma wannan hanyar malaman ko kuma irin misalin da mamu na mutum shidan nan ba ta wata hanyar daban an rawaito shi so da haka hadisin da ingantacce ne sai malai ya ce au ya qulu ko kuma me sanya mamaci a cikin kabari ga wani lafazin shi ma na uku zai iya cewa bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillah ina fata an fahimta bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillah kun ga wannan shi ma ƙari ne li hadithil bayadi saboda hadisin bayadi radiyallahu anhu Allah ƙara masa yadda an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala daga annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi yace almayyitu idza wudi'a fi qabrihi mamaci idan za a sanya shi a cikin kabarinsa falyaqulil ladina yad'unahu wanda zai sanya shi a cikin kabarin to yace hina yudau fil lahadi lokacin da hina yuba'u fil lahadi ya faɗa lokacin da za a sanya shi mamacin a cikin kabari ya ce bismillahi wa billahi wa alamin lati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa haka lafazin guda uku ne ga sanan ko ka ce bismillahi wa ala sunnati rasulillah ko ka ce bismillahi wa alamin lati rasulillah ko ka ce bismillahi wa billahi wa alamin lati rasulillah to waɗannan su ne lafazan da suka tabbata a kharajahu al-hakim imam al-hakim ya fitar da wannan hadisi shahida lil hadith alladhi qablahu wanda yake bada shaida ga hadisin da yake yana bada shaida ga hadisin da yake bayan sa wa isnaduhu hasanun isnadin sa hasan ne to a ƙarshe dai natijar da muka samu a cikin wannan babin shine idan za a sanya mamaci a cikin kabari akwai abin da ake faɗa eh tabbas ko shakka babu akwai abin da ake faɗa me ake cewa shine wannan addu'ar da makaranta to sauran abubuwan da kaji mutane suna faɗa fa na kabar bari da karanta wasu ayan qur'ani wasu ma ana saka shi a cikin qur'ani ana sauka ana tilawa duk wannan fa wannan ba su tabbata daga aikin manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ba ko sabansa kuma gabata na gari dukkan abin da ya wofin daga ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi guda uku to ba shi da makama a cikin shari'a musulunci sai a bi shi ko da ku kana gani mai kyau karatun qur'ani ba shi da kyau a'a karatun qur'ani mai kyau ne amma ba anan ake yin sa ba me ake yi a nan wajen shine abin da annabi yi kai ma sai kai shikenan ai baka fa annabi iya karatun qur'ani ba ko baka fa annabi iya jawo aya ba amma me yasa annabi bai jawo aya nan ba yace ga abin da za a karanta kaga zaman lafiya shine kai abin da annabi inda yadda gaske ne kana sa annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta Allah ya samu dace ina gani sai mu dakata anan insha Allah ta'ala sai gobe kuma zamu tashi matsala ta 106 abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu dan gaba daya kuskure da muka kuma Allah madaukakin sarki ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم na karta ta da mu akwai aikin da na bayar mutum biyu sun yi sun kawo to amma matsalar da aka samu shine wanda na ba sautin ya so mu littafin da za a bayar da zan ba da shi kyauta din shine bai samu damar zuwa ba sai dai ko gobe ko kuma sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kama kamar da na faɗa hikmatu min at-tarikh shine wanda za a ba mutum biyu suka yi kowanne yayi daidai a cikin su amma ɗaya ya fito da bayanin yadda ya kamata ya fi kawo misalai saboda hakan Allah da kogo ba kusa mai zuwa zan faɗi sunan shi sai a bashi Allah ya samu dace kuma Allah ya ƙara mana ƙwazo wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh